رويدك فالهموم لها رتاج وعن كثب يكون لها انفراج ألم تر أن طول الليل لما تناهى حان للصبح البلاج من ذا يفرج كربا فات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت مساعينا من ذا يفرج كربا فات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت مساعينا غابت مناقبنا واسود حاضرنا وأوشك اليأس أن يغشى أمانينا فنحن من فرقة بلوى تمزقنا وتملأ الجحد قومان وغسلينا غابت مناقبنا واسود حاضرنا وأوشك اليأس أن يغشى أمانينا فنحن من فرقة بلوى تمزقنا وتملأ الجبد الطومان وغسلينا لنستفيق كأهل الكهف حالتنا أحلامنا قوتنا تبلى وتبدينا حتى ما نعمل للدنيا ونعشقها كأننا فوق ظهر الأرض باقونا حالتنا أحلامنا قوتنا تبلى وتبلينا حتى ما نعمل للدنيا ونعشقها كأننا فوق ظهر الأرض باقونا أمتي أمتي أدعوك فاستنهضي همما من لا يفرج كربا
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله bayan haka muna ƙara mika godiya ga Allah subhanahu ta'ala mai kowa mai komai wanda cikin ikonsa tare da yardarsa da kuma amincewarsa muka kasance tare da kuma sauraro a cikin wannan safiya ta juma'a a shirin mai albarka na rayuwa a barkoyi wanda babban malaminmu dr abdallah umar usman gadon kaya yake gabatarwa kamar yadda aka saba shiri ne da dan uwa abokin aiki malam aminu kidir idris yake jagorantar gabatar da shi yau kuma sai ni abu abdullahi umar yakubu ilu insha Allah zan gabatar saboda uzuri na rashin lafiya da malam aminu kidir malam ya haɗu da iftila'i na haɗari wanda hatta kai ga ya samu karaya muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya sa kafara kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi lafiya tare da sauran yan uwa musulmai a madadin shugabannin mu malam da masu sauraro mu ne ma fatan alkhairi tare da fatan an zo lafiya
insha Allah alhamdulillah masu sauraro za a iya kiran mu idan lokaci yayi akan namba waya 0800 tara sifili hudu biyu sifili takwas takwas biyar sifili takwas sifili tara sifili hudu biyu sifili takwas takwas biyar za a iya aiko da gajeren sako a kan wannan nambar waya kuma sifili takwas sifili shida shida biyu sifili sifili takwas takwas biyar sifili takwas sifili shida shida biyu sifili sifili takwas takwas biyar a cikin shirin na malam ana tattauna ne akan sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ukasha bin Mihsan ban san malam da me za mu dora ba bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نستغفرك اللهم ونتوب إليك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da sake kasancewa a wannan fili namu mai albarka na rayuwa a barkoyi kamar yadda dan uwa ya gabatar dan uwa mu malam aminu ya gamu da ibtila'i shekaran jiya na hadari hatta kai shi ga karyewa muna buƙatar yan uwa masu sauraron wannan shiri na kusa da nesa da sa malam aminu cikin keɓantacciyar addu'a Allah Ubangiji ya gaggauta ba shi lafiya Allah ya kiyaye masa rayuwarsa kuma Allah ya ba mu kariya ba mu lafiya Allah ya kiyaye mu abin da yake gabatarwa na alheri da bai samu zuwa ba ko birerin a samun zuwa muna fatan Allah ya kai masa ladansa kamar yana nan akai muna masa addu'a muna masa roƙon Allah Allah ba shi lafiya Allah ya ba mu lafiya Allah ya tsare mu na'am insha Allah ta'ala mun tattauna ne ko mun fara tattauna akan sahabi Ukasha ibn Mahsan ɗaya daga cikin manyan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda a satin da ya wuce cikin falalarsa da karamar da Ubangiji ya masa ta kai ga yana yaƙi da takwabi takwabin sai kari ya je ga manzon Allah cewa takwabin sai ya balle manzon Allah ya zaro itace ya bashi ya ce ga shi ka je ka yi faƙatin fi sabilillah ka yi amfani da shi yana karɓan wannan itace sai ya dawo takwabi haka ya ta fafatawa da shi takwabi mai tsawo mai haske mai kyau amma fa itace annabi ya bashi cikin karamarsa sai wannan ainihin wato itace ya zamanto takwabi a riwaya aka ce haka ya yi yaƙi da wannan takwabi har zuwa ƙarshen rayuwarsa da ya mutu ya bar wannan takwabi ukasha bin mahsan Allah ya ba shi shahada kuma ya samu iz a duniya da kuma karama insha Allah da zai samu a ranar lahira ukasha ibn mahsan yana cikin sabon da annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu bishara da gidan aljanna cewa yana cikin mutane saba'in da Allah madaukin sarki ya ba su mutane dubu saba'in saba'in alfan waɗanda suke yadkhuluna aljannata bi ghairi hisabin wala iqab babu hisabi babu uquba ukasha ibn muslim yana cikin waɗanda ko tambayar su Allah ba zai yi ba idan Allah ta da kiyama so abun yi wa ukasha murna ne ya zama sa'idi ya zama shahidi Allah ya rabautar da shi rayuwarsa ta yi masa kyau ya Allah muna roƙonka da kyawawan sunaninka da ake roƙonka kake amsawa ya Allah ubangiji ka kyautata rayuwarmu ubangiji ka yafe mana kurakuranmu Allah ka sa aljanna ce makomar mu ya ubangiji ka mai da ka azurta waɗannan bayi naka saboda kusancin su gare ka ubangiji muna neman ka kusantar da mu gare ka kuma kuma ma kai mana arziki ka ba mu rahamar ka bayan ka ɗauki rayukanmu ukasha ibn mahsan yana cikin waɗanda aka yi musu albishir da aljanna kuma zai shiga babu hisabi babu ikabi anas ibn abdullahi ibn abbas allah ya yarda da shi yake cewa wata rana annabi yana faɗa uridat alayya al'umam فجعل النبي والنبيان يمرون معهم الرهط والنبي ليس معه أحد حتى رفع لي سواد عظيم فقلت ما هذا أمتي هذه قيل بل موسى وقومه النبي كتوى أن بجرون أن ننام الأمومي sai in ga wani annabi shi kadai yana tafiya annabi ne amma daga shi shi shi kadai a duniya ya yi rayuwarsa gaba ɗaya ko mutum ɗaya bai imani da shi ba ko matarsa ƙwarai kuwa shi kadai haka annabi ya ce sai kaga annabi shi kadai wasu kuma su biyu annaba daga shi sai wani mutum ɗaya ne imani da shi wasu za ka ga 'yan jama'a ce suke tare da su ba su wuce mutum uku mutum hudu mutum biyar ba su kai goma ba tun rayuwar da annabi ya gama yi annabi ya gama rayuwarsa gaba daya shi wanda suka yi imani da shi ba su wuce wannan adadin ba subhanallah kai manzo Allah ce wa nabiyyu laysa ma'ahu ahad la ilaha illallah akwai annaban da ko mutum ɗaya ma babu a bayansa to shekarun wa'azi da da'awarsa Allah bai bashi ko mutum ɗaya ba malam
subhanallah
to idan wannan yana nuna mana wani abu kafin mu je ko ina me yasa malami idan ya zo yana wa'azi yana da'awa yana karanta rayun ya ga bai da jama'a sai ta da hankalinsa
ya ce dole sai an fahimci abin da yake faɗa na'am yanzu akwai wanda ya kai annabi daraja babu akwai wanda ya kai shi fasaha babu wanda yake mu'ayyad ne min inda daga ayi madadi da zai ne so ya zo yana karantar da mai Allah bai ba shi kabuli kamar yadda ya ba wa wani ba mutane ba su saurare shi kamar da suka saurari wani ba kuma su karɓi zancen su kamar da suka karɓi wannan ba babu komai tun da dai akwai wanda ya fi shi daraja ya fi shi kima shi ya zo ya ƙara rayuwarsa ma ko mutum dai babu mun fa yanzu duk rikici dai ka tsira da yan iyalinka da yan yayanka kwaya biyu ai ko ma ya koya dai na
to balanta ma zai wahala ka ga malami a ce wai malami wai kawai gaba ɗaya mutum uku ne masu kai imani ina malam ba a iya tantance a ce gaskiya tana tare da masu yawa ko tana tare da masu Ba a yi.
wanda suke kaɗan a ba a yi ba a yi gaskiya tana zaman karan- kanta ne ba wai yawan jama'a ke nuna gaskiya ko karancin su ba a iya samun kaɗan amma suna kan rashin gaskiya a iya samun masu yawa suna kan gaskiya a iya samun masu yawa suna kan rashin gaskiya ko kaɗan suna kan gaskiya ana iya samu la ilaha illallah ya ce ina nan ina zaune sai aka fa- bujiro min da wasu mutanen hatta rufi ali sawadu nazim jama'a masu yawa na ga wani baƙin abu sosai ma'ana kaga irin jama'a da yawa in ka hango su ma duhu kawai za a gani na
sai manzo Allah ya ce me wannan shi da kansa kafin a bashi ansa sai ya ce ummati hadihi wannan al'umma ta ce sai mala'ika ya ce da shi a bal Musa wa qaumuhu ba mutanen ka bane annabi Musa ne da mutanansa annabi Musa ne da mutanansa kaga shi kansa manzo Allah ya tabbatar ya ga jama'ar annabi Musa suna da yawa matuƙar gaske sai aka ce da shi duba can al'ufuk can gefe sasanni mana kusurwa da ya duba ɓangaren kusurwa guda ɗaya sai ya ga al'umma ta cike gurin gabaki ɗaya ba masa katsinke ɗan adam ne a wurin ya ce sai aka ce da shi da duba can ya duba daga ƙasa har sama sai ya ga wata al'umma tun daga ƙasa har ta ciki har saman ma gabaki ɗaya ya ga yawan ya ninka ninki ninki ninkin wanda ya gani ɗazu sai aka ce da shi hadihi ummatuk waɗannan su ne al'ummanka ya muhammadu sallallahu alaihi wasallam ma'anu shahid ويدخل الجنة من هؤلاء سبعون ألفا بغير حساب Allah ya ce da shi mala'iku su gaya mai a cikin waɗannan mutanen Allah ya yi bonus ya ba da wani taimako wani alkawari Ubangiji ya yi mutum dubu saba'in a cikin wannan al'umman takara shiga aljanna ko tambayansu ba za a yi ba.
suna ba su da su ce Insha Allah mana.
Allah ya samu na ciki ko su Allah.
kare mana Allah Allah ba mu ce sun kare ba malamai sun ta sabani wasu suka ce a can ne wasu suka ce a dama ce ba za a ce ta kare ba gaskiya
Allah Allah ka rubuta mu ya Allah Amin, amin.
babu hisabi shikenan manzo Allah sai ya shi gida bai musu bayanin su waye ba mutane suka yi ta tattaunawa Na.
wannan ya ce su waɗanne ne waɗanne ya ce su wane ne wannan ya ce su wane ne wannan ya ce su wane ne wannan ya ce su wane ne sai wasu suka ce ai mu ne nahnu alladhina amana billahi amanna billahi wa tabana rasulahu fa nahnu hum sahabbai suka ce ai ba wasu bane mu ne da muka yi imani da Allah muka bi manzon Allah muka yadda da shi mu ne a cikin mu ne ko kuma dai auladuna alladhina wulidu fil islam suka ce to ko kuma ƴaƴanmu dai wanda su a musulunci aka haife su ma ba san ma jahiliya ba san kafirci ba na sabai wasu kaga musulunta suka yi to wanda aka haife shi gaba ɗaya a cikin musulunci ma gaba ɗaya bai taɓa san jahiliya ba kaga ai yana da fifiko da wancan a wajen samun roman musulunci
irin su abdullahi bin umar su abdullahi bin wulidu fil islam ba su san wata rayuwar jahiliya ba ta ce suka ce to fa ina wulidna fil jahiliya to mu matsalar mu a cikin jahilai aka haife mu labari ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ga fasa bai ana ta jayayya akan waɗannan mutane dubu saba'in nan su waye ne sai annabi ya ce to ga sifar su su ne mutanen da ba sa neman magani ba sa yin camfi ba sa yin lalas in ciwo ya same su wannan da ake amfani da wuta wajen maganin ciwo kuma alarabi mai takalu la ya sarƙuna wala ya tatayyaruna wala ya ktawuna wa ala rabbihim ya tawakkalun su ne mutanen da tsabar tawakkali da tsoron Allah duk ciwon da zai kama su ko magani ba sa nema
magani ba halal bane ma nan halal ne aina ma ba ce aka yi haram bane aka ce tsabar tawakkalin su su sun yadda kawai Allah ne ya dora musu ko ya warkar batun su je su nemi magani su sha kwayar magani ko su sha itace ko su shafa wani abu ko su je a musu kowane irin ciwo ne ba sa yi kuma ba sa neman a yi musu ko su ba su yi ba bala yastarqun nasa yi na wannan tawakkalin malam nasu ya kai ana batu kan kaza ai da gaji ba sai kaga kai baya kawai gaskiya kaga yanzu kai da kake cewa kai da kake cewa kana ciki kaga yana ji yanzu da kanka kafin da kanka kenan eh ne da wahala gaskiya mana sai manyan sabon akwai wahala kwarai kuwa
Allah ya samu dace
to malam wannan iya nuna ma wani abu sai nuna maka lalle sabon da suna da imani to shi sa ake wannan shirin a rinka koyi da sahabbai yanzu waɗannan akwai wani wanda zai gwada imanin sa nasu babu
akwai shi babu
matsayin nasu daban ne su fa duniya fa ba ita ce a gaban su ba gaba daya Allah ne kawai a idan su malam to shi ne ake dan karanta tarihin su mu zanta na'am za mu zo mai magana akan abin da ya shafi magani da halaccin magani da waye da sauran duk za mu zo mu tattauna amma nan ina so yan su gane akwai mutanen da tsabar tawakkalin su magani ma ba su yadda ma su gaskiya magani ba kawai Allah da ya dora musu ya warkar da su kuma wallahi na warkar da su mana to malam waɗanda ba sa sha kuma amma kuma su dan ba sa so ne ba sa sha ba sa san magani shi yasa ba sa sha a ina ina wannan ba sa ciki wannan ra'ayi ne yayi shikenan ukasha ibn masan sahibinmu da muke tattauna da shi sai ce aminhum ana ya rasulallah ni ukasha ina cikin su ya manzan Allah a wata riwayar udu Allah an yaj'alani minhum ya Muhammadu kai mun addu'a ka roƙa mun Allah Allah ya sanya ni a cikin su kawai sai manzan Allah ya ce na'am a wata ruwa ya ce an ta minhum kai kana cikin saba'in din nan an baka wannan bonus din sai wani mutum cikin sahabbai wuf mai dabara da wayo bawan Allah ya tashi ya miƙe ya ce aminhum ana ya rasulallah ina cikin su nima ya manzan Allah ko kuma a wata ruwa ya ce ya rasulallah kai min addu'a nima an zama ina cikin su sai manzan Allah ce sabaqaka biha ukasha Allah karim sai annabi ya ce ayya ukasha ibnu masan ya riga ka wani bonus ne guda daya Allah ya bani na ba wani a cikin ku kuma dan uwa ya riga ya tambaya na ba shi shikenan kofa ta rufe kowa ya je aiki
Kaga shi dai ko da daya wannan aiki dai Ah.
Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake a shi.
zance ya kare a karamin kalla zance ya kare so anan na farko dai musan falala wannan ban Allah ukasha ibn Maisan duk inda muka ji shi ukasha dan aljanna ne Kwarai kuwa.
tsundum Mm.
Allah ya hore masa Allah ya bashi Kuma aljanna ma ba tare da bincike ba.
ana batu ustaz Mm.
ana magana ai aljanna ma ba wai ko za shi shi fa ko tambayar sa ba za a yi ba Subhanallah.
tambaya malam malam ya kaga in Allah ya maka wannan arziki Gaskiya.
Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar a ce Allah ya maka wannan baiwar malam a sanar da kai a ce kai din an yafe maka ko tambayan ka ubangiji bai zai ba ran tashin kiyama haba malam ai rayuwa ta yi ya ubangiji muna neman kai mana afuwa Allah har yanzu ba mu cire rai ba ya Allah ba mu cire rai ba ba mu cire tsammani ba ya Allah to anan watakila mai saurari kamar yadda kai ma kai magana zai iya magana akan yaya to harkar neman magani din nan a iya neman magani kwarai ko da gaske wannan hadisin ba yana nuna haramun ne a neman magani ba akwai ruwayoyi ingantattu da suka zo suka yi magana akan a neman magani kuma neman magani in ciwo ya kama mutum halal ne akwai hadisi ingantacce riwayar imam al-bukhari da muslim riwayar imam abu huraira annabi rahama sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma anzalallahu min da'in illa anzala lahu shifa babu wata cuta da Allah maɗaukakin sarki ya saukar babu cutar da Allah ya saukar face sai da ya saukar mata da magani to kenan idan har kowace cuta da ubangiji ya saukar ya saukar mata da magani to kenan don me yasa Allah ya saukar da magani Allah ya saukar da magani don a nemi maganin kenan a sha a yi maganin cutar Mm.
hana hadisin bukhari da muslim yana halatta mana yana halatta mana mu nemi magani idan ciwo ya kama mu ma anzala Allahu min da'in illa anzala lahu shifa babu wata cuta da Allah madaukakin sarki ya saukar face ya saukar mata da maganinta abu na biyu wannan yana nuna ashe babu wata cuta a duniya face tana da magani sai dai in mutum bai sani ba
Har cututtukan da ake cewa an kasa ƙwarai ka da gaske ƙwarai ka da gaske Na.
wallahi wani dan uwa yake yake yake to za a za a tallata Na.
To, Mafara bismillah.
ba mu koma bangaren sashen na tallace-tallace domin karɓar saƙoni da hagu.
رويدك رويدك فالهموم لها رتاج وعن كثب يكون لها انفراج ألم تر أن طول Alhamdulillah masu sauraro barkanmu da dawa daga sashen na tallace-tallace. Akaron kala muna tattauna akan halaccin shan magani ko kuma rashin halaccinsa.
Bismillah. muna tattauna yan uwa masu saurare dangane da abin da ya shafi abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma anzalallahu min da'in illa anzala lahu shifa babu wata cuta face sai da Allah ya saukan mata da magani kaga wannan yana nuna mana cututtukan da ake zaton cewa ba su da magani suna da magani Na.
wani yake gaya min wani likita yake gaya muna tattaunawa kai Allah sauki ya ce ai ai akwai cututtukan da da gangan aka kya fitar da maganinsu Mm.
saboda ai business a nemi kuɗi
To.
eh idan aka kawo maganinsu kai tsaye in an sha an warke ai kaga ba a sake zuwa a sai maganin ba to da yawa akwai cututtukan da su masu yin maganin sun san abin da idan sun yi shi sun yi maganin ciwon ya tafi kenan har abada su dan business din su dan kasuwancin su da suke na sayan ma sai a zo a ta sayan magani a wurin su kaga zai kubuce musu kenan don haka sai ake yin maganin je ka dawo na'am
yanzu kamar kamar misalin maganin hawan jini mm, malam magani ne za ka yi ta shansa har ka mutu kuma abun mamaki ana samun ɗaiɗaikun 'yan magunguna ana samun ɗaiɗaikun magunguna ko dai na gargajiya ko na abu makamancin wannan wallahi sai mutum ya je ya sha ko ya yi su sai ga ya warke hatta hawan jinin yanzu irin maganin ciwon suga za ka yi ta shansa ne har ka mutu mm, sai dai ka sha da yawa ko ka sha kaɗan abu ne da muzmin marar muzmin amma kuma annabi ya ce ba wani ciwo face akwai maganinsa so akwai magani ko dai masu binciken ba su binciko ba ko kuma sun binciko suna da wata hikima sai su rinka sa yadda zai rinka sauke shi yana rage shi amma ba a ya mutu gaba ɗaya ba idan ya mutu gaba ɗaya to ya za a samu kuɗi a wajen ku na'am ba za su samu kuɗi a wajen ku ba hatta ciwon kanjamau ɗin nan a karam kalla ciwon yes ɗin nan na'am.
insha Allah akwai maganinsa
to sai dai ba a gano shi bane ko ba a gano shi ba ko kuma an gano shi da gangan an ƙi a bayyana an ki a bayyana saboda manufa ta kasuwanci wannan dole ne haka abin yake kuma da annabi ya faɗa ce babu ciwo face yana da magani to wallahi kwantar da hankali ka duk ciwo da ka sani wallahi yana da maganin su ko dai jahilcin mai saba mu gane shi ba ko kuma an gane shi din keta keta ta hana subhanallah mu- mu mu- mu fitar da shi don mutane su amfana Mm.
so mun gode wa Allah tabaraka ta'ala shi yanzu a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba sun yi zamanin su ba tabi'ai tabi'i tabi'ina an taba kawo labarin wata cuta da aka ce yau ga ta nan ta ki ta ki ta warke kowace cuta tana da maganin ta shi zai alimahu man alimahu jahila wa man jahila ko kuma da manufofi da na gaya maka kuma su kansu masu yin magunguna din inda suke da alhakin yin magunguna duk akwai abubuwa na sirri wadda wadda masu bincike sun sani cewa kafin mutum ya maganinsa in ya yi wani findings ya yi wani research ya yi wani bincike ya zama wani magani su duniya masu kula da wannan har- har- harkar sai an ji an yi wata rijejeniya ta musamman da shi cewa za a zo a yi wannan magani amma fa ba wai magani ne zai zo warkar da abin har abada ba Mm.
shi sa kaga ma- panadol ba yana maganin ciwon kai ba ɗauke shi yake yayi bayan sati biyu sati uku wata ɗaya wata biyu zai iya dawowa kusan duk magungunan da ake bayarwa malamin da suke sayarwa nan ba magani ne wanda in ka sha shahar abada ya kashe ciwon ba sai dai ya ɗauke shi ka dawo ka daɗa nema to akwai kyakkyawar manufa ta kasuwanci akan harkar magani ɗin nan da kake gani amma abin mamaki maganin gargajiya wallahi ana samun maganin da in ka sha shi har abada wannan ciwon ka rabu da shi har abada amma galibin magunguna na bature dinnan da ake sha je kaka dawo ne menene manufar manufa ce ta business bari da buga maka misali ita duniyar nan da kake gani akwai wanda suna zaune sun karanta ta suke juya ta yadda suka ga dama yanzu a da motocin shekarun baya a da sun fi dadewa sun fi kwarin bodi har ma zaka ji ana cewa bature yayi kuskure yayi wannan ana yin su da karfi da lafiyar su da waye da sauransu ka san illar idan ni na siya ta wata shekaru ban ƙara siya ba kai ma ka siya ta ka ce shekaru ban ƙara siya ba kamfanin zai zama bai da relevance kamfanin da yake motocin bai da amfani dan kowa ya siya ta sa lafiyayya ce bata ɓaci ba so sai ake yin sa shafal shafal yanzu zamani ya kawo kaga mota ta miliyan talatin da kaza amma wallahi duk bambata robobi ne na iska kwarar tana zuwa da ta da bijimi sai ta watse gaba daya mala akwai motocin da ala hawan sai za ga rarra masu bala'in miliyan kaza ne idan sun wuce dole ka kalle su kaji ko Na'am.
duk abu na alfarma da waya akwai su amma ala bincike ya nuna in suka yi hatsari gutsurewa gida biyu suke gutsurewa kas suke yankewa su gutsure manufa ce ta kasuwa shi yasa waɗannan motoci masu tsadan za ga masu kasu ma a tsoraci suke gashi yana gani ana ganin yana cikin mota tsada shi yana tsoro na gefensa yana tsoro kowa yana cikin tsoro saboda kana taba shi za ta kwabe galiban wallahi malam duk gefe gefen robobi ne na iska kuran amma da ko fijo ta da in zaka tuna fijo 406 ta da bambarta ta karfe ne silba karfe mai karfi wanda ko dukan suka yi da kyar ya nade amma yanzu an gane sai suka dawo suke yin bamfar roba dan da an buge ta ta fashe sai a je kasuwa a siyo ta kaga market kenan da mu aka sayi abu da mu ake samun ah, wato riba ake samun kuɗi to haka al'amarin yake al'amura yanzu yadin da yake jikinka in sun ga dama za su yi mai kwari wanda za ka shekara uku baka je kasuwa ka saya ba amma suna zaune sai su yi maka shadda mai kyalkyali kyakyal kyakyal kyakyal wanki ɗaya biyu uku shekara ɗaya ka daɗe kana sawa wallahi dole ka hakura ka jefar da ita ka tafi kasuwa ka je ka daɗe sai wani abu da wannan manufar da magani da kayayyaki duk shiryawa ake satin ne suke yi saboda mai manufa ta neman kuɗi ita ce take gaba ba wai manufa ta magani ba yanzu magungunan nan ana faɗa ni na san mutumin da ya je su wani magani billahi azimu da muka zo gida muka ɓare maganin muka duba shi wallahi garin masara ne to ma an saka shi a cikin sachets an yi komai da komai wani ma an sa shi a wata roba an yi silin an rubuta made in kaza waye wallahi da muka bude muka duba wannan da hannu na aka yi wallahi malam garin masara ne kurin masara sai je nika kurin ya ya zuba mutane malam sai ta hambudan magani ki shekara uku hudu kina shan magani baya canja miki komai dan ma muna tawakkali ne fa na musulunci mu ce alhamdulillah da sauki kuma ko ba sauki mutum sai ce da sauki
kina mala ina fahimta shi dai magani kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa kowace cuta akwai maganinta kuma neman maganin ya halatta kar mu duba da wancan hadisin na Usama cewa hadisi na Ukasha Mm.
mu ɗauka cewa hadisin yana nuna mana cewa haramcin shan magani mu daina shan magani kuma ga cuta tana da kurkusa mu ba za mu yi.
ko annabi ma an masa magani da zai rasu ya bar duniya Na.
shi ma sai da aka yi mai magani aka ta sa masa magani yana cewa ku bar ni ku bar ni aka yi ta sa masa magani kenan ko Saboda- wanda baya sha ma in dai kawo mai akai ko kuma yi mai akai shi ba zai tauye mai komai daga darajarsa ba eh mana tunda shi ba shi ya ce ayi ba kuma ya ce kada ayi ga hadisin Usama ibn Sharik ya ce ina gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ga mutanen ƙauye suka zo suka ce ya Rasulullahi za mu iya yin magani kuwa manzo Allah ce na'am ibadallah ta dawo ku je ku yi magani ya ku bayin Allah fa inna Allah azza wa jalla lam yada da'an illa wada'a lahu shifaan ghayra da'in wahid ku je ku yi magani ya ku bayin Allah Allah bai taba saukar da wata cuta ba fati je da ya saukar da warakarta in banda cuta daya menene cutar da bata da magani sai ya ce tsuha alharam akwai riwaya da ta zo um, uh, ita ma ta tabbata ga abi huzafa ya ce ya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya maganan magani rukiya da muke ta yi da magunguna da muke sha shin yana iya canja kaddarar ubangiji tabaraka wa ta'ala tunda Allah ya kaddara abu kaza zai same mu to mun yi ruqiya ko mun yi tawaida ko mun yi tofi ko mun sha magani zai canja kaddara ya ce ai shi ma yana cikin kaddara Allah Allah ya kaddara za ka yi ciwo kuma ya daɗa kaddara za ka yi ruqiya ko za a yi maka ruqiya ko za ka sha magani ko za ka yi tawaida ko na makamancin wannan so wancan hadisin da ya gabata yana nuna mana jama'a duk dabara da wayan mutum duk kwayar da zai sha da maganin da zai sha ma tsufa dai ba- bai isa ya rabu da tsufa ba dole ne tsufa zai kawo maka farmaki shi sa kawai yana nuna cewa mutane su tsaya su yi aikin Allah su nemi taimakonsa ta baraka wa ta'ala Ubay ibn Ka'ab yake cewa um, kamar yadda Jabir bin Abdullahi ya ruwaito yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika wa Ubay ibn Ka'ab likita tun a lokacin Annabi likitan nan ya je Ubay magani kaga wannan yana nuna ashe Annabi ya halatta aje ai magani ibn qayyim Allah ya masa rahama da aka waɗannan hadisan sai ke cewa wa fil ahadisi sahihat al'amur bi tadawi wa innahu la yunafi tawakkul kama la yunafihi daf'u da'il ju' wal 'atsh wal har wal bar bi adadiha hadisan nan suna nuna cewa an yi umarni da ai magani idan ciwo ya samu sannan kuma yin magani baya koyar da tawakkali kada wani ya ce dan wani ya magani bai da tawakkali a'a la yunafi tawakkul kamar yadda cin abinci baya hana tawakkali yanzu mutum zai zo ya ce tawakkali ya yi tawakkali ga Allah ya kiyace abinci jimma ta je ta karshi ko kuma ishirwa mutum ya sha ruwa ya kore tawakkali ko zafi in mutum ya shiga wurin sanyi ko ya sa inuwa bai ya kore tawakkali bai kore tawakkali ba ko sanyi mutum ya nemi tsari da sanyi bai kori mai tawakkali ba ya ce kai la tatimmu haqiqatu tauhidi illa bi mubasharati al-asbab allati نصبها الله تبارك وتعالى مقتضيات لمسبباتها قدرا وشرعا imani tauhidin mutum ba zai yiwu ba ma sai ya sai ya aikata sababbai da Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya mutum ya yi ciwo ya sha magani ya warke mutum ya ji zafin rana ya je ba ni sunan shi ya shiga inuwa ya samu sauki mutum wani abu makamancin wannan ya masa ya same shi ya nemi taimakon Allah tabaraka wa ta'ala nan babu laifi so wannan dai yana nuna mana babu laifi mutum zai yi zai iya yin magani muna fatan Allah ubangiji ya sanya mu cikin bayansa na kwarai a ban sani ba ko akwai tambayoyi za mu zai ana insha Allah sai sati mai zuwa sai mu ci gaba bi idnillah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullah malam masu sako da yawa sun turo sako da addu'ar Allah subhanahu ta'ala ya bawa malam Aminu lafiya amin wannan shine mafi yawancin sakonnin sai da a cikin sakonnin akwai bawan Allah wanda ne suna Ali Bishasha Kurna yake cewa wannan sabon da ake tattauna a kansa shekararsa nawa a duniya kuma yaƙi nawa ya halatta tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da yake mu gama magana akan sababan kai ga binciko shekarunsa nawa a duniya ba insha Allah ko zuwa sati mai zuwa ina kai gare shi sai mu faɗa bi idinillahi ta'ala akwai kuma Hafsa ita kuma take cewa malam me yasa wai ba a yin tarihin sahabbai mata an da kaɗai ana yi mana ba ta dai saurare mu bane akwai lokacin da muka dauki lokaci gaba ɗaya matan annabin nan sai da muka yi magana akan su da wasu kuma da ke muna bi layi layi ne muna tsuntuwa insha Allah za mu zo na kan mata wannan ma tunani ne mai kyau kuma insha Allah za mu tsinto mu zo mu na matan in Allah ya sa da Allah saka miki da alheri akwai Adam Azari wanda ga sunansa da kuma abin ɗinsa shawara yake bukata wacce sai dai ai mai magana da shi da shi wanda ba anan bane ba insha Allah
to sai ya bugo waya ko ya text in ya bugo personal waya ta sai ya mun magana insha Allah to da fatan malam Adam Azare yana ji malam akwai tambayar da wata baiwa Allah ta turo cewa abubuwa na zamani yanzu da suke faruwa wajen mu'amala ta aure na'am shi menene hukuncin su a addinin musulunci ya halatta ko kuma bai halatta ba to abubuwan zamanin da yawa can ba ta yi dai bayani kai tsaye ba amma kowa ya sani kawai tana kaucewa ne saboda fitintunun da yake faruwa gaskiya ne kwanan nan amin wata tambaya shekaran jiya kenan mun gama karatu a masallaci da asuba wani ya zo ya sami na farko dai aure halal ne mutum ya aure mun sani kuma mutum matarsa halaliyarsa ce mijinta ma halali halalinta ne babu laifi amma akwai abubuwa na zamananci da mutane suke zuwa suna kallon fima-fimai Uh, na hausa ko na turanci galibin ma dai na turawa gaskiya don hausawa mu zai wahala su yi wannan Allah saka musu da alkhairi suna kiyayewa wannan janibin irin bulo fim da ake kalla fim da yake nuna jima'i tsakanin miji da mace a fili shi ma kuma galibi za ka ga mutum shi zai kai kansa wannan wurin ko ya siyo kasar ɗin ko kuma ya kai kansa inda zai je tarar da wannan mutane sai su je su yi wannan akwai matar da take fatawa cewa idan za su yi alakar aure da mijinta sai ya je ya kunna musu wannan a katuwar talabishin a ɗakin su su kashe wuta su kunna wannan abinda wannan turawan suke kazamai marasa san Allah makiya Allah kazamai irin abin da suke shi ma a haka zai da iyalinsa saboda saboda shedanci irin na mutanen mu
kamar malamai kuna gaya mana cewa manzo Allah ya kokarin nuna mana cewa duk abin da Yahudawa suka yi kokarin kauce musu kwarai ku da gaske a shine abin tausayi yanzu wannan abin da ke tambaya yanzu kaga misali daga cikin abubuwan da mutane suke na shedanci na zamani sai kaga yanzu misalin mace tana sa bakinta a gaban al'aurar mijinta ko shi namiji yana sa bakinsa al'aurar matarsa yanzu mu tsaya a gaba ɗaya kaɗai ita fa al'aura fa wajen azanta ce al'aura wajen ƙazanta ne shi yasa in abu ya fito daga gurin sai an wanki to yaya mutum musulmi zai je sa bakinsa akan al'aurar al'auran matar shi ko ita matar ta sa bakinta akan al'auran mijinta kuma abu mamaki wasu ma hatta abin da ke fitowa a al'aurar mutum sai ya sa wai a bakinsa wai saboda wai duniyanci da zamananci wannan ko kusa ba wani malamin da zai zai halatta wannan abun ba wanda zai halatta shi ƙazanta ce rashin kunya ne kuma rashin sani ya kamata ne akwai hanyoyi da dama da mutum zai iya amfanuwa da iyalinsa ta halal amma ba ta irin wannan ƙazantacciyar hanya ta shaidanci ta koyi da kafirai koyi da yahudawa ba ba daidai ba ne shi kansa halal ɗin kar mutum ya wuce gona da iri ya je ya fada cikin abin da yake wato ba daidai ba ne yanzu ko kai kanka aka barka misali a ce da kai mai hukuncin mutum ya je sa al'aura fa gurin kazanta wanda ko taba kai abin ya taba ka fa sai ka je ka yi tsarki ko na makamancin wannan kaga ba daidai ba ne ba abinda in ya taba maka jiki sai ka wanke ko na makamancin wannan ka je ka sa bakin ka har ma ka hadiya ko wasu ma su rinka shafawa a jikinsu ka duba irin wannan abin idan da wani abu ne na kirki me yasa ba za ka bashi a rigar ka ka fito da shi ba akwai wanda zai yadda ya bar shi a jikinsa ya fito da shi a jikinsa ba sai ka wanke ba to ya za ka ji ka sa a bakin ka ka sha ko mutum ya shafa a jikinsa mutum ya ɗauki ruwan mani ya shafa a jikinsa na matarsa ko kuma na mijinta wannan yahudanci ne da rashin sani ya kamata gaskiya kuma wajibi ne mutane su ji tsoron Allah su kiyaye kuma wannan abin da kake gani wannan bai Allah ta tambaya ana fayi kwanan nan ina gaya ma duk ko sati biyu ba muna karatu wani babban mutum ya zo ya same ni ya ce me hukuncin irin wannan abubuwan da ake so idan wani ma baya yi matar in ta zo tana kallace kallace sai ta ce za ta yi masa ko kuma idan shi baya yi a idan ba ta yi sai kuma ya ce sai ya yi mata irin wannan so muna fatan duk Allah yan uwa su yi kokari su kiyaye lalle ba abu ne wanda yake mai kyau kuma bai kamata ba kuma ku tuna 'ya'yan da za ku haifa kar ku ja musu musiba yawwa ku ja musu musiba kar ku ja musu bala'i Allah ya sauke muna fatan Allah mana afuwa duba da cika da imani yanayin lokaci gashi ba mu sami damar amsa waya ko ɗaya ba muna fatan masu yasi mana afuwa sai sati mai zuwa insha Allah za mu amsa kuma muna ƙara yin addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wa malam Aminu lafiya tare da sauran marasa lafiya cikin musulmai baki daya a madadin shi babban malamin namu malam Abdullah Umar Usman gadan kaya muna masa addu'a da fatan alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala ya mai da shi gida lafiya tare da shugaban shirye-shirye Asma'u Sadiq Maman Safna da shugaban tashar Ahmad Garzali Yakubu tare da wasu ta sadan da ku Nafisa Isa Adam ni abu abdullahi umar yakub ilu nake cewa ma'assalam
وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت مساعينا من لا يفرق